رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد muna gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata sha takwas ga watan jumada al'ashira hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga tara ga watan sha biyu 2025 don ci gaba da darasi na riyadun salihi wanda lokaci da ya wuce mun ƙare babi wanda ke magana akan attauba babi wanda ke magana akan tuba daga laifi a yau za mu shiga cikin wani babin wanda ke magana akan haƙuri shine as-sabr shine al-imam an-nawawi yace babu sabri wannan babi ne wanda zai yi bayani akan haƙuri as-sabru alluga shi ne kame rai mutum ya kame daga wani abu habasun nafs kenan kame rai daga wani abu wannan kamewa sun ce an ciro ta ne daga sada maɗaci ice wanda yake mai ɗaci suka ce an ciro shi ne daga gare shi saboda haƙuri bai da daɗi hamma mawaƙin larabawa ya ce asabro kasmihi مر مذاقته لكن أواقبه أحلى من العسل ويحقلي كمين دسونا شيكي كمين دأكتي ممتجي الصبر كمين دسونا شيكي مر مذاقته ينادى ɗaci in za ka ɗanɗana lakin awaqibuhu ahla min al'asali sai dai ƙarshe na haƙuri ya fi zuma zaki kamar yadda magani wanda yake mai ɗaci maɗaci ana sha ana ji ba daɗi a baki amma ƙarshen shi zai zo maka da alkhairi don zai kawo maka lafiya to shi ma wannan haƙuri wanda ake umarni da shi haka yake don haka malamai suka ce dukkan ɗabi'u shi haƙurin nan shi ne shugabansu duk wata ɗabi'a wadda ta kyayi mai kyau wadda za mu ganin an faɗe ta a cikin wannan littafi wanda aka keɓance shi da ɗabi'u masu kyau, to yana kewayawa ne akan haƙuri. Suka ce, ai, sunaye da ake ɗabi'u, dukkansu ba komi suke nunawa ba sai haƙuri. In mutum yana da haƙurin bin Allah sai a ce mashi taƙi don bin Allah yana da wahala sallah azumi zakka hajji da duk sauran ababe wasu ababen suna buƙatar wahalar da jiki wasu ababen suna buƙatan wahalar da kuɗi wasu ababen suna buƙatan wahalar da jiki da kuɗi wanda zai yi haƙuri akan abin da Allah ya ce i shi ne ake ce ma'attaƙi mai tsoron Allah sai ya yi haƙuri akan wannan ɗin ya ji bai so ya tashi lokacin da yake jin bacci ya murje ya tashi lokacin da ke da sanyi lokacin sallah ya yi ga arwala za a yi ko ga wanka za a yi bai so ya yi haƙuri ya daure ya yi to in mutum ya riƙe wannan sai a ce mashi attaƙi in ya zama na Allah ne ya ce kakkayi kuma ka riƙe kakkayin ka ji kana so ka yi ga nassi ya taka maka birki ya ce kakkayi irin wannan shi ne ake ce ma'afif mai kama kai wajen ɓangaren rishin faɗawa cikin sako in ya zama na sha'awa tashi za ta taso sannan sai ya ce mata a'a wannan shi ne ake ce ma al'afif aiban wajen ɓangaren kamewa in ya zama na ba da abu ne ɗan adam komin Allah ya mashi arziki cire kuɗi abu ne wanda yake mai zafi mai ciwo ga mutum mutumin da zai yi haƙuri bai son ya cire ya cire ya bada wannan shi da ake ce ma aljawad mai kyauta kaji shi ma ɗabi'a ce wadda take mai kyau ita ma tasowa take daga haƙuri marowaci bai da haƙuri ne in ya ji baya ya san kashe kuɗin sai ya ki kashewa bai haƙuri akan ya ɗauka ya kashe sadauki ba komi ne sadaukantaka ba sai haƙuri kai da ke gudun ka mutu shi ya yi haƙuri in ma mutuwa ce ya mutu ya yi haƙuri a kan rayuwarshi zai jure yana jin wahala ya yi
da wahala don wata rana za a same ka lokacin da ba ka zanni sai shari'a ta zo ta ce maka ɗi tana bacci a ce maka lokaci ya yi tashi tana kan hutawa a ce lokaci ya yi na abu kaza tashi to yana buƙatar haƙuri kana son ka hana lokaci ya yi ce maka fada kuma shari'a ce take gaba da to haƙuri a kan bin Allah ɗaya ne daga cikin kuma mafi mahimmanci daga abin da mutum zai yi haƙuri a kan da shi abin da shari'a ta ce maka yi sai ka yi kuma sai ka na ce a kan yi haka haƙuri a kan saba ma Allah shari'a addini malamai suka ce ababe da guda biyu kawai i bari to kenan in akwai haƙuri a kan yi abin da Allah ya ce ka yi to na biyu kuma shi ne haƙuri a kan abin da Allah ya ce bari shi bari wanda ya fi zama wahala a yanzu wanda ya fi wahala aikatawa a yanzu
za ka zo katar da mutum sallah ba ta bari shi to balle azumi wanda ya gama kowa da kowa da ababe wanda duk aka yi umarni da su sai ka zo katar da wannan bawan Allah duka yana yi amma so da yawa in ka zo wajen ababe wanda Allah ya hana shi ya yi sai ka ga ya kasa haƙuri zai yi haƙuri ya ta sallah za ka yi mamakin yadda za ka ganin shi duk lokaci zuwa lokaci yana azumi to amma wani abu da zai zo wanda ake neman ya kame kai yi abin da bai kamata ba sai kaga ya zo ya yi saboda me barin abin da ke yake ba mai kyau ba wanda Allah ya haramta ya fi wahalar bari sai kaga mutum komi kake ganin an ce ana so a yi zai amma ya bar abin da aka hana shi ya fi tsanani in ka kalli dukkan bana'o'inmu a yanzu shine cikin fadawa akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta ya ce ka ayi in ka kalli wajen ɓangaren abin da ya shafi mu'amala ta kuɗi za ka zo katar da rishin haƙuri akan abin da Allah ya hana shi ke sa mutane su fada cikin abin da bai dace ba in wajen abin da ya shafi abin da aka haramta ne za ka ga mutane ba su iya haƙuri akan abin da yake halal za su iya samu su zira cikin abin da Allah ma ya haramta abin da aka hana a shari'a dukka ba komi ba ne ƙarancin haƙuri ne kasuwanci ne na saye da saidawa so da yawa mutane ba su iya haƙuri da abin da yake halal gare su shiga wasu ababe ne wanda suke na haram kamar riba kamar zalunci kamar wani abin da shari'a ta hana za ka zo katar da ababe wanda aka hana mutane shi ne suke fadawa cikin shi in ka zo wajen mu'amala tare da ɗan adam da ɗan adam shi ma za ka ga rishin haƙuri yana aikin shi duk wasu rigingimu da za ka ganin suna faruwa tsakanin mutum da mutum ba ko muke kawo shi ba rishin haƙuri ya maka ba daidai ba ko ka ga wani abu ya gangaro daga wajen shi wanda ba kaso maimakon ɗan haƙuri ne za ka yi ɗan kaɗan sai ya zama an tashi an tada hankali tsatsaniya ta shiga an tashi an yi abin da bai kamata ba sai ya zama na wannan ya haifar da abin da ba a tsammanin ya haifar kuma a koma ana nadama daga baya in ka kalli ababe wanda ke damun mutane na su kasa bari na wasu ababe wanda suke na haramun ne dukkansu ba abin da ke haifar da su sai rishin haƙuri duk laifi wanda za ka kallo yanzu wanda mutum zai zo ya ce shi ya kasa yanda za ya yabar shi wannan laifin da yawa mutum za ka ji ya ce wallahi ina son in bari ga tsoron Allah na jajin shi ga sabo yana jan shi da rishin haƙuri akan abin da Allah ya hana zai zo ya ce maka wallahi shi yana son ya bari amma ya kasa bari me ya kawo haka rishin haƙuri don haka duk lokacin da mutum zai zamo ya yi haƙuri a kan bin Allah sannan ya yi haƙuri a kan barin saɓon Allah mafiya yawa ababen da rayuka suke so su ne Allah ke ta babu ba a san kai saboda ita zuciya ba abin da take umarni da shi sai abu wanda yake ba mai kyau ba da a ce yanda aka ce ma mutane su yi aure su aji mata na dindindin suna tare da su halal ɗinsu ne da a ce shari'a cewa ta yi a'a kaf ku yi aure ku je ku yi ta zina to annafsul ammaratu bisu ranka ita nuna maka za ta yi kaje ka yi zina auren ba ai duk abinda Allah zai ce gabas ita ranka ce maka za ta yi yamma kenan ba wani abin da zai kawo mutum sa'ida sai ya yi ƙoƙari ya saba ma ita wannan ran nashi duk lokacin da za ta umarne ka ta ce i to kalli wannan umarnin za ka ga ba abu bane wanda Allah ke so tashi ka yi abu kaza tashi ka je wuri kaza ka more Allah ya hana ka ce mata a'a in waya ce buga ka yi magana da wani iri kaza haƙuri shine ka ce mata a'a Allah ya hana shiga wuri kaza ku yi magana da wane shiga wuri kaza ka kalli kaza shiga wuri kaza ka aikata kaza sai ka ce a'a wannan haƙuri da za ka yi shi zai sa ka samu sa'ida a cikin rayuwarka duk in kuka kalli ababe wanda ke damun al'umma a yanzu a duniyan nan shine rishin haƙuri duk ababe wanda ke rusar da addinin mutum shine rishin haƙuri in ka kaga mutum yana da haƙurin sai kaga duk abin da zai tahiya wanda zai sa ya zamo ya kusanta Allah shine haƙurin nan duk wanda kaga yayi najahi yayi najahi ne da haƙuri duk wanda kaga yayi fashal bai samu kaima abin da yake so ba yayi fashal ne dan rishin haƙuri dan haka kaga duk wanda ya ci nasara zai ci nasara ne a komi saboda haƙuri in Allah bai maka haƙuri ba kasuwanci ma in ka fara sai ka bari da ka fara ka ga wahala ce kai da ka fara ka tafka asara sai ka ce kai kana bari sai ka kalli ga wani nan wanda ya ci gaba kuma ya zamo abin da ya zamo wannan haƙuri ke bambanta wannan da wancan waɗanda kuka fara karatu da su su wane ne suka ɗore لكل إلى شأو العلا حركاته ولكن عزيز في الرجال ثباته kowa za ka ga an taso in makaranta ce in ekol ne in mine ne za ka ga yu an taho in kasuwancin ne za ka ga yu an taho in neman wani matsayi ne za ka ga yu an taho walakin azizun fil rijali tsabat waɗanda ke tabbata wanda zai ci gaba da kasuwancin nan wanda zai ci gaba da neman ilimin nan wanda zai ci gaba da neman ci gaban nan shine ke da wahala daga cikin mutane kenan hakuri za mu karanta shi ababe wanda suke magana akan hakuri a cikin wannan babi kusan dukkan ɗabi'u masu kyau sun tattaru a cikin hakuri sunaye ne kawai ake sake masu in suna da alaka da abu kaza sunan shi kaza hakuri ne in yana da alaka da abu kaza sunan shi kaza haƙuri ne dukkan shi shi dai ne don haka suke cewa sabatul hali inda taqallubil ahwali huwa sabr ya zama ka tsaya akan hali guda tare da jujjuya wa hali wannan shine ake ce ma haƙuri al-imam an-nawawi tabi'a shi yana farawa da ayoyi na alkur'ani ne tare da unwanin da yama riyadus salihin cewa zai magana akan hadithai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ɗabi'a ta magabata sai sun farar da istidlali da alkur'ani mai girma sannan su biyo da hadithai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce kada Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu sai ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru ya ku waɗanda kuka yi imani ya ayyuhal ladina amanu wannan ta zo a cikin alkur'ani so 89 wanda ke rubutu suna cewa da fatin so 89 fa tana baka 80 fa yana baka tara ha fa za ta ba za in ka ce ha fa ba zai baka ha zai baka takwas fa za ta baka tamanin ra zai baka ɗari takwas in ka ce ba ba ra ba zai baka tara ba zai baka tisa'in ra zai baka ɗari tara wani lissafi ne wanda malamai ke tafiya da shi a da. kenan so 89 Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu yace duk lokacin da zaka jin an ce ya ayyuhal ladina amanu to wani abu ne ake son ko dai na alkhairi a umarce ka da shi ko kuma sharri a hane ka daga barin shi sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu sabiru ya ku waɗanda kuka yi imani isbiru ku yi haƙuri
Hakuri a cikin ababa da يصبروا في على كذابة wannan shafi a marasa ya ta aiki zikiri suka ce yohido al'umar inda balaki an yi ce isbiru ala masakan ba bai ce isbiru على كذا سيتي اصبروا كذا يلا نعمل على كل شيء أي حقيقة لو كنت في تفسير حقيقة كفر الله حقيقة كفر الله حقيقة كفر الله wanda shi ne wasi da zama hankalin ya tafi a nan ba da gaba hakuri akan mutum shi ma kansa yana da gaskiyar ababe wanda ke bambanta tsakanin mutum
mai yarda da abin da Allah ya zo da shi da mutumin da kuma yake da gajan dangana shi ma lokacin da ba za ta zo nan ake gane mai imani da kuma wanda bai da imani wani musibar shi ta rishin lafiya ce Allah ya azo mashi wani abu dole sai ya yi haƙuri ya yarda da abin da Allah ya yi in bai yi haka nan ba zai kai ya rinka ganin cewa kamar yadda wasu larabawa ke cewa Allah me yasa sai ni to kaga wannan kuskure ne ka rinka ganin wai me yasa duk Allah ya bar kowa sai kai ya azo mawa wannan rishin yarda ne da kadara a'a in Allah ya azo maka in kana iya addu'a ko mika hannun Allah yake, i haƙuri ka yi addu'a Allah yana iya yaye maka. In kuma Allah ya sa, sai ka mutu akan wannan bala'i wanda Allah ya maka, to, za ka samu aljanna. So da yawa mutane za su zo wajen annabi suna ɗauke da wani mugun abu, su ce, imamu addu'a Allah ya yaye mamu, annabi ya ce, zan iya in maka addu'a ko in maki, amma in kina so in haƙuri ya zamo sakamakon ki ko sakamakon ka aljanna ne. Kira duk abin da Allah zai sabko ma mutum na musiba, rishin lafiya ne, yana yiwuwa alkhairi ne baka sani ba. Wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira. Yanzu rishin lafiyoyi da ke damun al'umma wanda suka shafi ‘yan ciki, ciwon zuciya, ciwon hanta, ciwon bada, ciwon tumbi, mafiya yawa yanzu ababen da ke kashe mutane su ne wannan cimburuka mutane ba su rudewa sai lokacin da mutum ya ji an ce ya kamu da abu kaza kana ganin kawai ni ai na kare tunda dai Allah ya azo mana ciwon zuciya ko ciwon hanta ko ciwon kwada rayuwa ta yanke don haka kaga da an ji labarin cewa mutum ya ji labarin ya kamu da waɗannan shi kan shi zai shiga cikin zillimi har ya haifan mashi ma da wasu rashin lafiyoyi to in akwai haƙuri sai mutum ya yi haƙuri wannan haƙurin sai zama maka alkhairi in ka warke fa biha wa ni'ma alhamdulillah in baka warke ba ka san waɗannan ciwuwukan kuma suna rubuta maka shahada a wajen Allah madawar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi al-mabtun shahid wanda zai mutu da ciwo na ciki in aka ce ciwon ciki da ciwon zuciya da ciwon hanta da ciwon kwada da ciwon tumbi da ciwon sihe duk waɗannan mai su ana ce mashi al-mabtun ana itibarin shi cikin waɗanda ciwon ciki ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya sa su cikin shuhada don haka inda Allah ya samu san lahira sosai irin yadda muke cewa mun yi imani da ita mun san Allah da abin da ya alkawari da shi da kamata ya in aka ce wane ya kamu da irin rashin lafiya kaza sai ya kama Allah kurum ya shiga bautan Allah har Allah ya sa ya bar duniya ya ma yi murna saboda ya san cewa wannan rayuwa takaitatta ce kuma abinda Allah ya tanadan ma wanda Allah ya saman ma wannan abu abu ne wanda yake mai girma to hakuri akan bala'i ido mutum ya makance yana gani ya bar gani ni annabi yace cewa duk wanda na rasa na rasan ma idan shi to sakamakon shi shine aljanna kenan hakuri akan bala'i ko wani iri ne rishin lafiya ce Allah ya azurta wani bala'i wanda Allah zai kawo shi na abokan zama makiya su sanyo ka gaba ka rasa shakkar in kai hakuri ka kama Allah to Allah madaukakin sarki shine zai maka maganin su kuma shine zai maida su ɗan kallo ya saka ci gaba wani musibar shi mata Allah zai haɗa shi da ‘yan bala'i ko mara kirki mutane suna wasa da mata mace ita ce makewayen zamanka lafiya da sa'idanka a wannan duniya don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نزوا متن زوا كما تشتكي in mutum Allah ya baka mace ta gari wadda za ta iya kwantar ma da hankali wadda za ta iya haƙuri da kana da da baka wadda za ta iya haƙuri da kulawa da gida da 'ya'ya da sauransu to mutum ya samu rabin kwanciyar hankali a cikin rayuwa amma daga inda Allah ya haɗa ka da ‘yan bala'i ko don ya zama na ba ta san zaman lafiya ko ya zama na ba ta lizimtar shari'a ba ta da addini ko ya zama na ba ta lizimtar gaskiya ga ƙariya ga gayin abin da ba shi ba ne ko ba ta zama wuri guda to kai kaji gama shiga uku rayuwarka za ta yi kunci wannan Allah ya jarabce shi da ƴaƴa a same su suna da hukuk ba mutanen kirki ba ba in yace gabas yamma za su yana san Allah su ba Allah ya dame su ba sannan su ta shimka mashi banna shi ma in yayi hakuri da irin wannan ababe dukkan shi zai samu sakamakon shi a wajen Allah madaukakin sarki almuhim a takaice shine hakuri akan ababe bin Allah hakuri da abin da Allah ya ce bai so ko da yana birge ka sannan haƙuri da ƙadara bala'i wanda Allah maɗaukakin sarki ya sabko ga mutum annabi ya shiryar da mu ga mutum wanda Allah ya sabkan mashi da bala'i cewa dukkan wanda wata musiba ta saba ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha illa akhlafahu Allah khairan minha duk wanda wata musiba ta saba sannan ya ce ya Allah ya Allah ka fakaddani Allah ka fakar da ni akan wannan musiba da ta same ni ka musanya mani Allah ka fakar da ni Allah ka bani yanda zan yi a cikin wannan musiba wadda ta same ni ka maye mani alkhairi daga gare ta abin da yake alkhairi daga gare ta sai Allah ya maye mashi abin da yafi wannan har ummu salama ma tace lokacin da mijinta ya rasu ta ce sai na ce kai annabi ya umarce mu da cewa duk wanda musiba ta sama ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha ta ce sai na kalli mijina Abu Salama ga irin managarci irin shi wane ne ya isa ya zamo ka Abi Salama kadiba yadda mata na sahabbai suke samun maza irin wannan ka kalli yadda suke kai ka kalli mu yadda muke wallahi ina jin mata suna kawo mana karan maza sai in ce to sai in koma kuma ina la'akari da hadisi na annabi wanda ya ce ya kalli ya kalli wuta sai ya ga cewa mafiya yawan ɗan wuta daga cikin mata ne amma ni in ina jin ƙara da mata ke kawowa sai in rasa kaka aka yi haka sai na gane ashe matan ba iri ɗaya ba ne ashe akwai matanmu na irin afirka haka wanda yayyu mazan namu su ne za su fi yawa a cikin wutar akwai mata wanda suke na turawa da mata wanda suke na larabawa wanda suke gasa masu gujiya ga ido to yana yiwa an aka kalli wannan ana iya a samu wannan in ka kalli matan sahabbai za ka shi suna maimaita irin wannan diba ummu salama da mijinta ya rasu ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ta ji annabi ya ce duk wanda musiba ta sama ya faɗi haka Allah zai musanya mashi abin da yake wannan abin da ya kubce mashi dan alkhairi kenan tana da yaqini da abin da annabi ya faɗa gaskiya ne ta ce kawai sai na faɗa amma sai ta kalli halin mijinta ta ce wane ne kuma zai iya zamowa irin abu salama ita a ganinta ba irin mutum kun ji ɗaya ko wannan matar tafi lokacin da ta zo so take fa kawai ka rabu da shi ka ji halin mata wai ba don komi ba kurum ya taho cikin maza ta ga shi ya fi su gajarta kadai shi kuma wannan mutumin dan aljanna ne diba matan nan da ke son ta rabu da mijinta da ta zo mita ce cewa ta ana la u'ibu sabitan la fi dinihi wala fi khuluqihi ban aiban ta sabit mijina ko wajen addini in ce yana da takaitawa ko wajen ɗabi'un shi ban samo shi cikin ko ɗaya daga cikin waɗannan ba kawai dai raina ne bai bai mana ba kawai to irin wannan haka ya kamata a ce in mata za su yi magana su ringa faɗa ga mazansu to waɗancan tarbiyya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mu kanmu ya kamata mu karanta sira ta su mu iya mu'amala da matanmu irin yadda ya kamata mu yi mu'amala da su ba mace in ka bi ta can tsakaninta da wanda suke hira da ita ko tsakaninta da wanda suke hira da shi da an ambaci mijin sai ta yi tsoki saboda ba kyautatawa saboda kawai kanshi ya sani amma tsakanin shi da ita wani lokaci ba haƙuri wani lokaci ba magana mai daɗi wani lokaci ba bibiyan wani hali take ciki da don haka gaskiya sai an ƙara komawa wajen ɗabi'un nan nagari kuma ba wani mutum wanda za ka ma kirki a wannan duniya ya zama da ka samu lada kamar yadda za ka ma matarka kirki da ‘ya'yanka kirki wallahi haka annabi ya gai khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli idan waɗannan su ne fuskoki wanda kamar tamhidi ne akan babi na haƙuri Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru ku yi haƙuri wa sabiru ku ƙara nacewa a kan haƙuri ɗin in ka ji an ce i abu kaza kuma a ƙara cewa i ya ayyuhal ladina amanu aminu ba a cewa ka yi abu kuma ka yi a ce ka ƙara sai da wata manufa ta daban ya ayyuhal ladina amanu sabiru ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi haƙuri wa sabiru kuma ku nace akan wannan haƙuri ko kuma in ya zama da haƙurin yana ja kuma ku ja abinda kake son ka yin nan zuciyarka tana ce maka i addini yana ce maka bari-bari kana ja yana ja shine mufa'ala ke nunawa annabi na ja shaidan na ja to sai ka rinja yadda ɓangaren annabi akan ɓangaren iblis kana ja yana ja musabara mufa'ala min janibai ne kenan ko kuma nacewa akan shi wannan haƙuri ɗin wattakullaha la'allakum tuflihun ku kiyaye Allah dan ku samu rabauta a lahira wata aya kuma wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara cewa ولنبلونكم tabbas sai mun jarabce ku wannan taukidat yana nuna musu kuke ko ba ku musu ƙa'ida ta balaga tana nuna in kaga an kawo taukidi fiye da ɗaya to ko dai ya zama na kana musu ne saboda ka samu kanka cikin jin daɗi komi ya samu kana da komi ka rinka ganin kai ai mu mun sha haka wasu suke gani tunda na aje kaza na tara kaza na yi abu kaza ai mu kawai halas in ka in kuɗi ka aje baka san akwai rashin lafiya ba in yanzu kana da lafiya baka san in an jima ba baka san gobe ba baka san me ba baka san me ba kenan in kana tunanin ba za a jarabce ka ba shine ake zuwa da shi da taukidi biyar da daya a wajen bangaren balaga lokacin da zaka ba mutum labari kawai wanda ba ruwan shi kurum bai ma san da abin ba in zaka ba da labari sai ka ce kama zai zai biya tashi kawai shi ne ya isa amma in yana shakka anya ka zaidu ya tashi ko bai tashi ba to in ka tashi sai ka kawo taukidi biyu sai ka ce taukidi daya saboda shakka yake sai ka ce inna zaidan qa'imun tabbas zaidu ya tashi to in kuma za ka ce zaidu ya tashi ce ƙarya ce in ka tashi sai ka kawo taukidi fiye da guda sai ka ce inna zaidan laqa'imun wannan shine balaga wanda bai iya larabci ba sai a zabi kadai ne zaidun qa'imun inna zaidan qa'imun inna zaidan laqa'imun haka wani yazo ya tambaye wani malamin larabci yace ku kuna kawo ƙari ba tare da ma'ana ba yace baka dai sani ba yace ai da nace zaidul qa'im wanda bai sani bane nake ba labari da nace inna zaidan qa'imun wanda ke shakka ne in nace inna zaidan laqa'imun wanda ke musu wanda yace bai yarda ba To a wannan kamar aya tana kallon mutane akan in kaga mutane cikin wata ni'ima in lafiya gare shi ji yake shikenan haka za a yi ta tafiya in kuruciya gare shi ji yake shikenan haka za a yi ta tafiya in kudi gare shi ji yake shikenan haka za a yi ta tafiya in cikin rayuwa yake gani yake ba zai mutu to irin hali na ‘yan adam yana nuna maka kamar ba su ma yarda da cewa jarabawa tana tafi ba to anan sai a baka ko da ka san cewa Allah yana da jarabawa zai kawo jarabawa sai a baka halin wanda yake bai yarda da cewa akwai jarabawa ba dan haka Allah irin wannan nassin sai ya zo da shi tare da taukidan wa la la dinnan muwatta'atun lil qasam wala nabluwanna za mu jarabta nuna taukid wannan tana nuna ƙarfafa magana kenan in ba kuna ganin cewa ba za a jarabta ku ba to wallahi tabbas za a jarabta ku in kuma kuna kun yi imani da cewa ja a jarabta ku to sakacin da kuke ma Allah yana nuna kamar kuna musun jarabawa ta Allah ne to tabbas la nablu wannakum sai mun jarabce ku bi shay'in min al-khawfi mu jarabce ku da tsoro ai an kawo wurin ko da mutum zai tashi tun daga wuri kaza zuwa wuri kaza la yakhafu illa Allah wadda ba ana ganami salin alin za ka je ka dawo baka tunanin wani abu amma yanzu ba za ka zaɗa daga nan zuwa nan tana tsoron kan wasu su su kare in ta'adda su kora baitin bala'i da za su sa iyalanku ciki sannan kuma su rinka neman kuɗi kuma ba da kuɗin sun ga dama su kashe su su tada maku zanna tsaye to za mu jarabce ku da tsoro bi shay'in min al-khawf ba wani abu wanda Allah zai ba mutane wanda yake kamar kwanciyar hankali kawai rishin tashin hankali din ni'ima wanda Allah zai ba mutum baitin imani da Allah zai baka in abin da ya shafi rayuwa ne to ba ni'ima wanda Allah zai maka kamar ya baka kwanciyar hankali yanzu in ka kalli duniyar nan kuma abin da aka rasa shi ne kwanciyar hankali malamai suna magana akan kwanciyar hankali suka ce ai kwanciyar hankali ta fi kuɗi ba suka ce kai kwanciyar hankali ta fi lafiya ba kai ai kaga wajen aka zo an magana kuɗi da lafiya mutum zai iya ciyar da duk abin da ya mallaka don ya samu lafiya in mulki ne zai iya barin shi saboda lafiyar shi don haka wani ya nuna ma wani kofi na ruwa wani shugaba ya taga kofi na ruwa da sha wani malami ya ce mashi ranka ya daɗe in baka samu wannan ruwan da zaka sha ba me kake iya badawa cikin mulkin ka a same ka ga kishirwa mutuwa zakai wannan ruwan da ka daka kofi guda sai da su zaka rayu me zaka iya badawa cikin mulkin ka yace zai bada rabin mulkin shi saboda ya samu kofi guda na ruwa yace to ka sha ruwan sai fitsari ya ki fitowa me kuma za ka bada cikin mulkinka na ka samu fitsarin nan ya fito ya ce zai iya bada rabin mulkin shi ya ce tir tare da mulki wanda ke daidai da kofi na ruwa ga yanzu Allah ya baka kofi kuka na ruwa ka sha su wuce su fito amma ba tare da ka sani ba kenan mutum zai iya ba da komi to tsakanin kwanciyar hankali da lafiya malamai suka ce kwanciyar hankalin nan wani lokaci ta fi lafiya aka ce saboda mimanin ya ce kalli halin akuya za ta iya takare takare ba ta lafiya amma ta yi ta kiwo kuma tana nan kare tana kiwo ga ta a karye har Allah ya kawo lokacin da za ta warkewa ka gani ba ta lafiya amma gaya tana cin abinci ya ce wannan akuyar katta kare bar ta lafiya lau amma ɗauko kura ka aje mata kusanta duk lokacin da za ta ci abinci da ta waiwaya ta ga kuran nan ba za ta iya cin abincin nan ba har ta kai ta mutu da yunwa to nan kwanciyar hankali suka ce a nan wajen ta shiga gaban lafiyar kanta to don haka a roƙi Allah al'amnu zaman lafiya duk wanda yake ganin bari a zo a yi ko a yi kaza cikin ƙasa ko wata musiba ta tunkaro ƙasa ko mugun abu a zo a tunkaro ƙasa da shi a zo a yau tun da dai ba wanda muke so ba ne yake jagorantar mutane duk bala'in da zai zo ma ya zo wannan bai san bala'in ba don in bala'in ya zo ba zai bari da kai ba sai ya haɗa duka kenan roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mamu kwanciyar hankali a cikin ƙasa samu da dukkan ƙasashe na musulmi abu ne wanda ya zama wajibi ga musulmi ya rinka yin shi don ba mu da wani abin da yake daidai da kwanciyar hankali cikin ababe wanda Allah maɗaukakin sarki zai bada. Don haka, Allah yana ma mutane gori, gori wajen Allah shi daidai ne, in ya maka abu ya ce, ba ni na maka abu kaza ba, kai ne ɗan adam musulmi ba a san karin ɗan musulmi gori. So da yawa Allah ke yi mamu gori, Allah ya ce, awalam numakkin lahum haraman amina, ‘yan makka ba mu ne muka sa masu harami ya zamo amintacce ba falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf su bauta ma Allah ubangijin wannan daki alladhi at'amahum min ju'a wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su lokacin da suke mayunwata kuma ya amintar da su lokacin da suke cikin tsoro kenan babbar baiwa ita ce Allah madaukakin sarki ya ba ku zaman lafiya babban mugun abu kuma rishin rasa wannan zaman lafiya don haka din lokacin da Allah ya tashi hallakar da wasu mutane wanda Allah ya musu jin daɗi ba su kalli wannan jin daɗin ba farkon abin da za a zare masu kwanciyar hankali ina mutanen saba Allah ce wa mutane ne Allah maɗaukakin sarki ya musu gonaki gefe nan da nan Allah ya ce jannata ne anya laqad kana li saba'in fi maskanihim fi masakinihim duka qira'a ne aya jannata ne an yaminin wa shimal Allah ya ce musu kulu min rizqi rabbikum washkuruna gonaki ne suka sa wurin nasu dama da hagu Allah ya ce ku ci arziki na Allah ku gode ma Allah Allah ya ce baldatun tayyibatun gagari da dadi komi akwai wa rabbun ghafur ga kuma Allah mai yafiya malamai suka ce nan na aya tana daga cikin mafi kai matuka wajen sifanta dadi na rayuwa kamar aya na cewa ku hole kurum gajin dadi duk abin da ka nema akwai akwai kuɗi, akwai abinci, akwai abin sha, akwai abin ƙawa. Ka more wa rabbul gafur in ma wani laifi zai iya fitowa daga gare ka ga Allah da kayi laifin ya yafi. Me yafi wannan? Allah ya ce fa'arabu sai suka bujure wa Allah. Fa'arsalna alaihim sailan arib wa baddalnahum bi jannatayhim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayhim ذواتي أكل خمط وأكل وشيء وأكل وأكل وشيء من سدر قليل الله يجي ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقالوا ربنا باعد بين أسمائنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله أمنتي يسا مصر da Allah ya tashi sai ya janye wannan amincin Allah ya keta su dukkan keta Allah madaukakin sarki a waccan sura yana cewa Nahl suratul Nahl Allah madaukakin sarki yace cewa alqarya wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون kenan mutane ne wanda suke rayuwa wanda take mai daɗi Allah ya samu ya musu rayuwa mai daɗi lokacin da suka bujire ma Allah sai Allah ya kawo musu yunwa da kuma tashin hankali dan haka Allah ya ce sai mun jaraba ku da waɗannan wal ju'i da yunwa wa naqsin min al amwali da tawaya ta dukiya wal anfusi da rayuka wa samarati da 'ya'yan itace sai Allah ya ce wa bashirin sabirin Allah ya ce kai annabi kama as-sabirina masu hakuri al-bishir su wane ne alladhi ne idza asabatu musibatun wanda in musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce mu na Allah ne kuma ga Allah za mu koma ba to sauran dai ayoyin bari mu yi zuku muna da saura aha masha Allah wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab masu hakuri Allah yana cika masu ladarsu ba tare da lissafi ba duk mutum wanda yake da hakuri Allah madaukakin sarki zai cika mashi ladarshi ba tare da lissafi ba dan haka masu azumi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi Allah ya ce dukkan mutane Allah yana musu sakamako akan abin da suka aikata illa sabiu illa sa illa saw sai dai azumi fa innahu li shi azumi na wani inji Allah fa ana ajizi bi ni ne ke sakawa da shi Allah bai ce ma zai baka lada kaza ba a'a sakamakon shi ya bar makan shi kuma Allah shine zai cika ومن أوفى بعهده من الله وانين يتك القوانين الله شين يتي ذي تك القوانين كما ذي تك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كودي يزمن بغير حساب باتار للسافي با ko kuma masu hakuri Allah yana sa su shiga aljanna salin alin ba tare da an taka musu an tada musu hankali ba wajen binciken su akan ayyukan da suka yi wa qala ta'ala wannan ma yana nuna hakuri kenan fadla ta masu haƙuri. Allah ya ce, wa laman sabara wa gafar inna zalika la min azmi umur duk wanda yayi haƙuri wa ghafara yayyafiya kun dai ji an zo wajen bangaren abin da ya shafi mu'amala ta dan adam da dan adam musulmi da musulmi bayyiyuwa kai mu'amala da mutane ka samu yanda kake so dole sai ka rinka ganin wannan dan bakin ciki ne wannan dan dan ganin kyashi ne wannan munafiki ne wannan mayaudari ne wannan azzalimi ne haka Allah ya halicci mutane kuma baka isa ba ka samu mutane wanda ba su dauke da wasu daga cikin waɗannan dabi'u turidu muhaddaban la aiba fihi fa hal udun yafuhu bila dukhani kana son mutum wanda zaka gani ya zama 100 bisa 100 bai tare da wani aibi fahal udun ya koko bila dukhani ka taba ganin turaren wuta yana ba da ƙanshi ba tare da hayaki ba kenan dole ka ga ababe suna gangarowa daga wanda su ake zanna da su ka gani ga abokanka wanda ka yarda da su kawai wata ran sai ka gaya maka wani abin da ke nuna yaudara shi wanda ka amince mawa wanda ka kyautata mawa ya zo ya maka mugun abin da sai ka rasa yaya aka yi wanda yake makusancinka dan uwa ne kuna da dangane da shi wata ran ka samu matarka ita ce mai yaudariya wata ran ƴaƴanka su ne za su yaudara ka to dukkan waɗannan ababe ne wanda in suka zo wala man sabara wa ghafara duk wanda ya haƙuri da abin da ya same shi ko ya gangaro wasu daga wani kuma ya yafe cutarwa wadda ta taso daga mutane zuwa gare shi inna zalika lamin azmil umur yana daga cikin mafi muhimmancin abinda mutum zai aikatawa daga cikin al'amurra wanda ke nuna girman zuciyar shi sakawa da mummuna da mummuna wannan abu ne ya halitta wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah kenan in mutun ya maka mummuna shari'a ta ce kai ma karama to amma walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmi al-umur wanda zai yi hakuri kuma yayi yafiya to wannan zai samu lada wajen Allah wanda take mai girma kuma yana nuna girman ɗabi'un shi da nauyin addinin shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ista'inu ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala ya ku waɗanda kuka yi imani ku nemi taimako wajen biyan bukatunku ku nemi taimako wajen biyan wajen bin Allah ku nemi taimako wajen tsayawa kan addini da haƙuri da abin da Allah bai so, ku nemi taimako da wannan bisafri tare da haƙuri, wasanati da yin sallah. Ko ne kuke nema a wannan rayuwa kuke son ku kai gare shi, ku lizimci haƙuri, za ku kai gare shi, ku lizimci sallah, za ku kai gare shi. Don haka, dittin nasara in Allah ya bada ta bayan bala'i, bayan gumurzu, bayan an ci wahala. ku diba yadda Yusuf ya fito da bala'i da menene da menene a ƙarshe Allah ya ce innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi hakuri Allah bai tozartar da lada ta wanda ya kyautata ko masu kyautatawa Allah bai dauyar da ladarsu kenan ku nemi ista'inu ku nemi taimako wajen cimma abin da kuke nema wajen tsayuwa akan wannan addini bis sabri da hakuri was salati da ita kuma sallah din mun yi bayani akan sallah ko in kana neman kudi arziki shi ma ka ji sallah ko wata ba Allah ce wa wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha umarci iyalanka da sallah kawai wasbir alaiha ku yi hakuri akan wannan sallah din ka yi haƙuri a kan wannan sallah ɗin ya ce la nasalu ka rizqa ba mu tambayar ka sha'anin arziki Allah ya ce nahnu narzuquk mu ne za mu arzata ka kenan ɗaya daga cikin ababe wanda ake neman arziki da su rike sallah kan lokaci cikin jama'a Allah ya ce in ka rike wannan maganar arziki mu ban ma tambaye ka shi ba la nasalu ka rizqan ba mu tambaye ka arziki nahnu narzuquk mu ne za mu arzata ka annabi ya ce innama ju'ila al-malu kun ga dukiya wannan wanda Allah ya hore mutane an sanya ta ne da iqamati salati wa ita'i kudi da Allah ya ba mutane dan su yi sallah dan su ba da zakka Allah ya ba su to kenan in kuna neman ci gaba in kuna neman ku kai ma abin da kuke so da hakuri da rike sallah ake kai ma abin da ake buri ko wani iri saboda cikin sallan nan da ke da sujada annabi ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun mafi kusancin bawa ga Allah lokacin da yake cikin halin sujada annabi ya ce fa qaminun an yustajaba lakum nan ne yafi cancanta in kun roki Allah Allah ya karba mu kina in ka roki Allah a cikin sallah Allah madaukakin sarki zai karba maka kana cikin sujada roki Allah abin da kake so shuf yana shuf wannan misra kita shuf ai diba unzur diba lokacin da ka tasowa daga wannan sujada wanda ka roki Allah wanda Allah ya ce nan ne ka cancanci a karba maka kana tasowa me zaka cewa Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni eh kake roƙon Allah cikin abin da kake roƙon shi Allah ya arzata ka cikin azkarus salati akwai roƙon Allah arziki dan haka ista'inu bi sabri wa sala inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri da taimakon shi da agajin shi da kamawar shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala nabluwannakum tabbas sai mun jarabce ku da jarabtawa ta daban-daban hatta na'lamal mujahidin minkum har mu san waɗanda suke ƙoƙari wanda za su iya yin jihadi saboda Allah. Wasabirina don mu gano, hata na alama wannan, ba ana nufin musali ba malamai suna fasata shi da hammu bayyana saboda Allah ba abin da ke boyuwa gare shi in kai mai haƙurin ne Allah ya sani in baka da shi Allah ya sani in kana da kokari dan shi kake yi ya sani in ba kai ya sani to amma wannan hata na alama din malamai suka ce ba a karanta shi akan zahirin shi wajen bangaren Allah Allah ya ce hammusan to wani lokaci manya suna faɗan haka cikin abin da suka sani sai a zo malami ya koya ma ɗalibai karatu a cikin aji ya san ƙwararri a cikinsu sai ce bari mu yi jarabawa don mu san wane ne zai zo na farko wallahi shi ya san wanda zai zo na farko to wannan kenan bai nuna rashin sani ba kenan don haka malamai ke fasarta wannan da yin bayani han mu bayyana wannan malami da yi wannan jarabawa don ya bayyana wanda ya san su ne za su zuwa na farko kenan don mu bayyana almujahidi na masu kokari daga cikinku wasabirina da kuma waɗanda suke suna da haƙuri shi ne al'imamun nawawi ya ce wal'aya fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kafiratun ma'arufa ayoyi wanda suke bayani akan umarni da haƙuri da bayani na fadla na haƙuri kafiratun suna da yawa ma'arufatun kuma sanannin ne to anan ne zai fara magana akan hadisai na ma'aiki wanda suke magana akan haƙuri don haka dai akan anan ya kamata mu dakata sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama nan tafi na saudillah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin nan tafi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin yeah. in akwai tambaya in Allah ya samu sani sai ya taba in ba a sani ba sai a ba da lokaci